أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح خاتم وعلى آله قدره ومقدار العظيم فصل الرسالة التاسعة من الوصايا فصلي وأن تجي رسالة وسيقة ترى لكن وسيوي wanda wannan littafi na jawahir rasail ya kumsa tana fara kama haka min kaunaka in silaka rabi tsani am 1354 hijiriya an ta ne daga garin kauna hita hitan watan rabi tsani karshen shi kenan shekara ta 1353 hijiriya innahu salamun salimun shi wace sha'ani lamar wannan gaisuwa ce aminci ne kubatacce la lagun fi wala tafihim wanda babu lagau a cikin shi babu wani gamsi a ciki wala tafihim babu wani laifi ko zunubi ya ummu janaba waladina gatrif wannan irin wannan gaisuwa da sallama sinuhaci janabi na ɗa wanda yi ɗana ce wace waladi ɗana alligatris mai girma a sayi da kenan shugaba a sharif wanda yake sharifi ne a almunif mai girma wane ne shi a shekhan manna abba wannan sunan shi kenan wanda shi aka rubuta ma wannan wasikan yana cikin manya-manya almajiran shehu wanda suka shahara da soyayya ta shehu ibrahim yasirata yana da ma diwanin sukutum na yawon shehu ibrahim an yi ta mutane an gama ya zurfafa a san da yake mamaki sallam an yi damewa an suka ce anya wai anya ba wannan sun da kake ma shehu anya zai cuta ma sai ce fa'in kana haubinin khalili ya durru ne fa ya rabbi a jille mai na durri mata shi in dai sona da nike wa ba daɗi ce ibrahim kenan ibrahim khalil in ya kasance in dai mai tuta mun ne ya ce ya Allah ka gaggauta a ingizo mini tutarwa ma ta shafan da kaso daga cutarwa in dai irin wannan abin da yake cuta mana cuta ne to a ƙara mana wani cuta wannan saboda tabbacin da shi yake ya san san shi Ibrahim ai shine san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine san shi ta jalla ta ranu shine san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani tantama shi ya san aljeri ne sansa wanda babu shari'a cikin shi aka aka ce anya ba ya haukace ba anya ba wai shehu ya sirce shi ba ka san ba ba ba kira mashi kalmomin nan saboda wai rasa Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam yanda ake da ma ake ake jira ma ma ake tsira kalmomin nan si me tasiri da wane ne da da dabo da to haka ake jira ma shehu ba sai ake wai sihirce mutane yake to shine ke cewa la kada me yake ce to in kuntu majnuna fala dirtu hakaza wayin kuntu masuran fala zai tafi siri yace in ni ma haku a yanda nake nan ni ma haku ne ka Allah ya sa in yi daga wannan haukan yace wala zai haka za ka in gushi haka ina ma haku inda ma haku ne ni haku ne ko to wannan haukan a bar shi haka kuma wayin kuntu masuran yace in kuma siri na kamar yace fala zai tafi siri shi duk wannan kama siri yana neman ya samu abin da zai warware shi kunce ne da sirri yace wannan sihirin ya yi daga ciki shi sai ce to ni wannan abin da ya same ni da san shebara in sihiri ne ya ce to kwala zuci fi sihiri kar in gushe a cikin wannan sihir shi ne shi hadi kenan manna abba shi ne shi waye ma wannan wasiƙan ce wace ya lihi ne ya lamu bi usuli kitabikal mubashir bi salamatika ya ce yana bibiyan wannan gaisuwan a sanarwa cewa wasiƙanka ita ce hitabaka ta iso wato sanarwa da isarwar littafin shi ne wasiƙarka wadda take ba da albishir da samun da kasancewa ka cikin lafiya shi ne bisa lamar suka cewa kana lafiya wai ya agala indi wa in agala indi shi ko wannan shi ne abu mafi tsada a wurin yin shehu in ji an ce masoyi na cikin ina cikin koshin lafiya wata na alhamdulillah wa na nufi salama wa afiya wasdiya da ni'amin zahiratul bada yace kuma wannan wasikan ta zo mana alhamdulillah sai yace muna godewa Allah ta same mu wa nahnu muku muna cikin salama aminci da lafiya da karuwan ni'ima ta zahiri ko a ce ni'imomi na zahiri da na baɗi alhamdulillah shi ce alhamdulillah amma ma zakarta min usuli da muridina yace amma abin da ka ambata na daga usuli na muridai walhamdulillah tun ziyadul iman fil umma yace to godiya za ta bata ga Allah dukan yabo ya tabbata ga Allah da karuwan imani a cikin al'umma wa amma halul akharina wa ma sa'alta anhu min kashiyati tarbiyati amma halin al'akharin wayan su kuma na daban wanda ka tambaya kuma ka tambaya kaifiyar tarbiya yaya ake tarbiyyar nan ko yaya ne sha'anin tarbiyyar ne yake ilam cewa sai kai sani arshadin Allah wa iyaku Allah ya shirye mu da ku anna tarbiyata fi tariqatina fi tariqatina cewa ita tarbiya cikin tariqan bi himmati shaykh al-khatim at-tijani radiyallahu anhu tana tabbata ne da himman shehu tijani cikamakin waliyyar radiyallahu tabbata gare shi allazi ya kulu wanda shi ko shehu shi ne ke cewa man ya arifu ni ya arifu ni wahadi wanda ya sanni ya sanni ni kadai wato falaisa shehu ce falaisa alal muqaddam al ma'zun lahu bi tarqini siwa mujarrid tarqin baya kan muqaddami wanda yake an bashi izini ne yayi lakanta da ɗarika ko ko arzika na tarbiyya kawai sai lakantawa kawai sai matsariyancin talkini kawai wa tabligu ma umira bi tabligi da isar da abin da aka mai umarni ya isar da shi mina shuruti wal adabi na daga sharuɗa da laddubu wannan yana bayani ne musukan asali wannan magana da shehu ya daita ita duk wanda ya sanni ni duk wanda ya sanni ya ya sanni kadai wani kamar rikici ya tashi tsakanin almajiran ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran shehu tijjani wannan suna ganin ko shehun su yayi wannan suna cewa shehun su yayi to shi da magana ta kama shehu shehu tara muridan baki dai ce musu to ni duk wanda ya sani ni kadai ya sani wato duk wani shehi da za gani da mukaddami zaman shehu tijjani ne suke shehu tijjani shi kadai ne shehu yawa su wannan dai na'iban shi ne zaman shi ne suke shi ne shehu ke faɗi nan to tarbiyyar nan bai ta ma da himmar shehu tijani ce bari ganin ko da yanzu a ce ɗaruwa da mu da shehu tijani duk shi wanda zai wanda zai tarbiyya wanda za a lakanta ma wanda zai wusul nan duka wannan ta ta ta wajen shehu tijani ya samu wannan wal muridu laysa alaihi illa himzul wajibat shi ko muridi ba abin da ke kanshi sai kiyaye wajibabbun lamura a wajibatu diniya wajibabbin ababe na addini abin da ke wajibi a kan shi al-ma'luma wanda suke sanannu daruratan wato na tilas tilas ne a ce musulmi ya san su irin su misali sallah azumi abin da yake wajibi kan duk musulmi ai wajibi ne ba mutum ba ta ce wai mutum musulmi ne bai san amma shi bai san sallah wajibi na kan shi ba shi na ce ba wanda suke abin sani na tilas wa mulazamatu lawazimin hurbi kuma abin da ke kan muridi sai lazimtar lazimamman wurdi ana ne abin da ke wajibi kenan daga cikin abin da ke na wurdi cikin wurdi akwai zababin akwai abin da ke ce ma lauratu da ikhtiyariya akwai lazima akwai cikin wurdi akwai abin da ke tilas ne kai akwai akwai da kuma ba tilas ba yana ne cikin askar da mutum ke yi na yau da kullum na wa atiqadu annal wirda lazima azam al-asrar tijaniya kuma Allah yana cikin abin da ke akan muridi ko cewa yayi imani ya bada gaskiya annal wirda lazima cewa shi wirdi lazimi kaga wirdin sai nan da ne ma a azam al-asrar tijaniya shine mafi girman sirrika na dariƙar tijaniya kuma wa nafaru fi shi Allah ke ma nafar da farko a lugadi jama'a daga uku zuwa goma a ce musu nafar sannan nafar nafarul insan eh shine nasiratu abin da ake ni nasira mutanenka danginka wanda za su yi fushi da fushinka jama'arka ashirarka kabila kuma jama'arka dai su kuma wannan ɗabi'an su an sani ba su wanda aka sani ke fushi da fushinka ba zai yarda wani abu ya shaye ka ba wato kamar nuni ne cewa shi wuridin nan shi ne dafa'i kenan shi ne mafi girman wani dafa'i da za ka nemi kariya da shi duk cewa dai ainihin wato shi shi ne shi jalabi ne shi dafa'i ne amma asali abin da da ke shi shi kana yi ne kawai don Allah yawa kana yi ne don Allah to wai amma abin da karka yi zace akwai wani abin da shi ya ma shi karka zace akwai wani aiki da ya ma wannan wannan wardin wannan lazim yawa waye da zamu kamar da ka san dai shi kullun shi farilla ba a gama ta da sunna yawa yanda ka san eh yanda Allah tabaraka ta'ala yake yi cikin hadisi buri kursi amma ta qarraba ilayya yake cewa bishe na wa abu ilayya min maftaratu alayhi au kama kara bawa bai zaba kusanta ta da wani abu ba da wanda wanda ya kai abin da na farlanta akan shi yawa to shi ma yanzu cikin abubuwan da kake ja na na wurdai akwai akwai aurat ikhtiyariya akwai kuma lazima to wannan wanda ke lazimi wancan wanda kake wanda bai zama tilas a kanka ba to baya taba kamo duk komin yawan shi kuwa baya kai wannan ba wanda yake lazi na kan naka bai kai girman shi ba bai kai baya kumshi abin da ya kumsa ba na daga asiraru da jalabi da dafai wai da zamu ba da zalika ma amkanahu miyal auradi ghair lazima sannan ba su kadai wa'annan wanda suke masu darajar na masu girman nan kadai lazimi ne wanda yake tilas a kanka ba su kadai za ka lazimta ba ce wace wa lazimu ba da zalika ma amkanahu mutum ya lazimci abin da ya samu iko a kan shi da yadda ya lazimci shi na daga wurdai ghair lazima wanda ba lazimin mu ba wanda ba na tilas kin ba biya su bi ma uzina lahu gwargwadon yadda aka yi mai izini aka yi izini a gare shi wala yuridu bi hadha illa wajha allahi alkarim amma ya kasance mutum baya nihin komi sai zatin Allah mai girma la duniyan wala akhiratan mutum ba wai kai kasance duniya ba duniya yake nihi ba ba lahira ba wala makaman ba wani makami ba miyan makama ce na daga cikin makamomi kawai ka yi ne dan Allah wa wa yashhadu minnata kuma ya rika ganin baiwa kyauta ce Allah yi ni'ima ce Allah yi ma ya baka dama kake ambaton shi kake zikirin wai kaka ga ko kai ma wani abu ne kai eh ya mun nuna alaika an islamu qul la tamunnu alayhi islamu kun billahi mun alaikum yawa wa wa yuhsinu zanna ko mutum ya kyautata zato wa Allah kenan ya kyautata zato ga bayan Allah wa yufawwidu kuma ya rika mai da labarin shi ga Allah wai za dama ala haza in mutum ya dawo ma akan wannan min gairi garadin ba tare da wani bukata wata wata bukata a ran shi ba to fal yahmadillah da'iman to ya gode ma Allah har kullum wa qadihun fil muridi shi yace ya munana a cikin muridi wa qadihun kuma abu ne kuma abu ne wanda yake abun suka ne fil ubudiyyati a cikin ibadar mutum wa arun aibi ne dai kabirin da girma wa dazilatun abu ne wanda yake maras kyau mummunar ɗabi'a ce min raza'ilin nafsi na daga cikin munanan ɗabi'an nafsu kaunihi ya abudullah kasancewa bawa yana bauta ma Allah wa yazkuruhu yana ambatan Allah wa yantaziru bi sababi zalika alfata ya kasance yana jiran Allah yi mai gudi ta dalilin wannan bautan da zikirin da yake wa Allah al yawma wa yana jiran a mai fata yau aw gadan ko gobe aw fil subuhi ko a cikin sati aw fil shahri ko a cikin wata aw fil ami ko a cikin shekara فإن الله لا يستحي فإن فإن الله لا يستحق عليه أحد شيئا dan dai Allah ba mutum ɗaya wanda ya cancanci Allah ya mai wani abu wa huwa yastahiqu al-ibada bi zatihi amma shi Allah ya cancanci ibada ga zatin shi mana babu wanda yake wai dole ne Allah ya mai wani abu ba wanda wani abu ya wajaba Allah ya mai yawa kuma amman shi Allah ya cancanci abota mai saboda ya cancanci abota mai ake bota mai kawai dan zata shi ba wai wani dan an an nayi ba sai sai an bani fa man istafta al fataha wanda ya ga jinkirin zuwan fatahi budi fal ya tuba ila Allah to ya tuba zuwa ga Allah wal ya alam ya sani annahu cewa sha'ani da lamar yanda abin yake in dama ala amalihi in mutum ya dawo akan aiki shi muddata muddata umar duniya gwargwadon tsawon wato shekarun duniya tsawon shekarun duniya baki daya wa futiha alaihi da hazatan sannan wahidatan sannan aka yi mai fatahi daidai da kibtawan ido daya adraka fiha ma ya alamuhu anna alhadaratu tusawi zalika wa fawq to mutum in aka mai wannan zai san cewa halara ta Allah ta yi daidai ta huce wannan abin da yake zato cewa wato ta huce abin da aka mai fatayin da aka mai da daidai kyauta ido ya yi ibadar da yi ta tsawon duniya tsawon kwanakan duniya ba shida wai lam ta alai in ko bai samu fatayin ma kwata kwata har ya mutu yana ta ibada asalan kwata kwata asali ma kwata kwata mutum bai samu ba to ai kafahu lishtigalu billahi ya tarmut ya ishe shi cewa shi ya shagaltu da Allah ne har ya zuwa mutu har ai zuwa mutuwa mutum bai asara ba wanda shi yake ta azkaru don Allah yake tabbata ma Allah yake tabbata Allah bai samu hudun ba har ya mutu to ai wannan shagaltuwar da yi kawai da Allah da zikirin Allah ya ishe shi fa laysa alal muridina illa hamdulillahi ala kulli hal bai akan bai akan muridai ba abin da ke kan muridi wato ba abin da ya waje ba kan muridi sai dai godiya Allah ko da hali mutum ya kasance wa amal ikhwanu falam yabqa huna illa man yatakharrabu huna insha Allah yace kuma ma abin da ya danganci yan uwa kamar nuni ne cewa shi da yi wasikan nasu yana tambaya kuma yan uwa shi yace to abin da ya danganci yan uwa kuma falam yabqa huna illa man yatakharrafu huna ba babu wanda ya saura sai wanda yake kakancewa anan insha Allah in Allah ya so wa man kana kabruhu huna la budda an yurfana fi sai duwan shi yace duwan da kabarin shi kasance kasar shi ta kabari ta kasance nan to ba makawa fa nan za nan kin za abin ne shi wa man la fala wannan ko ba haka ba to ba haka ba wa as'alullah ta'ala bi wa lakum wa li jami'il ikhwan ina roƙon Allah madaukakin sarki gare ni kuma gare ku kuma baki ɗayan uwa an yarzuquna al'afiyata Allah ya arzuta mu lafiya wa rida da yarda bima jarati bihi al-maqadiru al-ilahiyya da abinda a kaddarawa to kaddaruri kenan na Allah suka gudana da su masu Allah ya rasta mu yarda da duk abinda Allah ya kaddarta ya same mu da kaddara a ce muna sallamawa wassalam amince tabbata a gare ku kenan akwai mu mai bukum Ibrahim bin Alhaji Abdullah dan uwanku masoyinku Ibrahim ɗan Alhaji Abdullahi a Tijjani ba Tijjani. Na shi cewa amma umdati fi tariqati na amma abin da shayi abin dogaro na a cikin dariƙa mu fanzur akhir kashifin libas yace ka duba karshen littafi wato na shehu kenan mai suna kashifin libas wa faham jayyidan ka fahimta da kyau alhamdulillah na shine karshen wannan risala ta tare kenan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ونخاتم لما سبقنا سرنا تبلاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى هادي أكرم الإمدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام لنا المرسلين الحمد لله